nan mun ka tsaya jiya ko faɗakarwa ja hankali shine tambihi zakara fi tafsirin jalalaini mallan ya ambata cikin tafsirin jalalaini kowa san tafsirin jalalaini ko me yasa ake kira ne tafsirul jalalaini saboda mallamai biyu sun ka rubuta shi jalaluddin al-mahalli shi ya fara rubutun ya kai tsakiya sai Allah ya amshi rayuwa ta bai isuwa ba sai jalaluddin as-suyuti ya zo ya kare to jalaluddin al-mahalli sufi ne shi yasa da bakin bakar zuwa inda ya tsaya ina jin ko suratul kahfi na ya tsaya to iyaka ha karanta abinda an daidai ka yi amma ba komi aka aiki da shi ba sufi ne kuma ya sa sufanci ciki jalaluddin suyudi shi ya ahli sunna to na kasar nan shi an daidai mafi yawa to yanzu wata bargaza da mahalli ya kawo cikin tafsirin ta zai zai kawowa ya yi mata raddi yace zakara fi tafsirin jalalaini ya ambata cikin tafsirin jalalaini afallahu annawa anu Allah shi yahe mu ne yahe mai ashe kenan ba baga da kwareta ba fi akhir suratul maida karshen suratul maida ma nasu abinda ga nasi ne nan yan an kace ma nasu kenan zai yo kotun word for word yadda shi malamin ya faɗi yace wa khassal aqal zatahu hankali ya keɓance zatin Allah falaisa Allah ya haɓe ƙadira Allah ba mai iko ba ne akan zatinsa mai asalin wanga magana Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan kome abinda yake son ya ce wannan kullu ba kullun kulliya ba ce kullun ce juz'iyya akwai abinda Allah bai da iko akai ne menene zatin Allah Allah bai da iko akan zati ne wadda magana ta yi kyau sufancin ke na ai shi ne ya ce wa khasal akaluto to yaya an ka yi an ka hidda yanzu za mu ɗauka umumi kullum nan kulliya ce inna Allah ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne akan kome kullum nan kulliya ce komi Allah na da iko to sai ya zo ya ce a'a kullum ba kulliya ba ce akwai abin da Allah bai da iko a kai nai mina na Allah bai da iko zati ne shi Allah bai da iko a kai nai to ina an ka samu wannan ya ce ga hankali hankali na nuna muna haka nan ana abin da ya shafi ubangiji ana sa hankali oh nan sun kawo haɗe ayi bagadar da ni shekaran jiya tana an tawa sufaye ciyo nice nice an kasu kashi uku ga ganin Allah sufaye sun ce ana ganin Allah duniya yan mu'tazila da shi'a sun ce ba a gani ne duniya da lahira ahli sunna sun ka ce ana gani ne lahira nan duniya ba a gani ne to suna nan suna karyata wai su ba su ce haka nan ba kaza da kaza yan yaran da a cikin waɗanda ba karatu sun kai ba akwai kasat inda ɗahir bauchi yana tafsiri ya ce ana ganin allah sai wani ya ce mai to amma annabi musa ya yi gurin ya gane shi allah ya ce lantara ya ce don baya ɗariƙa ne inda yana ɗariƙa da ya gane shi ai ban kawo ta ba saboda gudun tadda rikici haka ya ce ya ce don baya ɗariƙa ne inda yana ɗari kenan bi an mafumi wa magana don ɗariƙa ya annabi musa sai ni musu hannunka mai sanda ga masu hankali daga cikinsu sai na ce ku diba daraja annabi musa fa ai magana ta ne su sun san abin da nika nuhi na ce ku diba annabi musa annabin allah ne sannan yana cikin manzannin allah kuma ko manzon allah yana cikin ulul azumi minar rusuli ai magana ce to kai da ordinary musulmi ko matsayin waliyi waliyar takattaka bata tabbata ba yana yi wa Allah ya baka abin da ya kasa ba annabi Musa to annabi Musa ya ce ina so in gane kai ce alanta rani baka iya gani na amma bari mu baka experiment ka tabbatar da baka iya gani na ba haka sai ya tayi da shakku to ya aka ce ba ni iya ganin Allah ya aka ce ba ni iya ganin Allah to ga practical experiment nan don ka san baka iya gani na ya ce wani abu na haske na zai bayyana ga dutsen tura sina'a kalli dutse in dutsen ya tabbata wanda yake to kana iya gani na shi ne an kunka samu ibnu kasirin da wasu littattafai ga tafsirin ayat sai da annabi ya kai sai ya ce fallan ma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da hasken zatin ubangiji wani abu dan kaɗan na hasken zatin ubangiji ya bayyana ga dutsen sai annabi ya sa babban yatsa ga ƙarami ya ce gwargwadon haka kenan dan kaɗan dan kaɗan hasken zati ya bayyana bisa dutsen tura sina'a ji allahu dakka sai allah ya mai da dutsen na ƙaƙe to ga ina ga inda allah gaba ɗaya taho to ɗai kenan sannan su an da ra'ayin ba wa allah mahalli ba su ka ce ba wa allah mahalli ba ba a cewa yana sama don in ka ce yana sama ya kaya mai mahalli to sun ce ana gani na in ya taho na gane ashe ba ga mahalli zai tahowa ba wanda wuri ne tunda an ce ana gani to ina na zan gani nai to ga gani haka suka tunga suna walwala kaji to shi da Allah ce fallan ma tajalla rabbuhu lokacin da wani abu na hasken zatin ubangiji ya bayyana ga dutsen ja'alahu dakkan sai Allah ya mai da dutsen da kakki ya koma gari wasa ya Musa wa kharra Musa sai ya shi ko Musa ya fadi yana so mamme ya suma wasu suka ce yan mutu farfado shi an hako mai ya suma falon ma ta jalla rabu falon ma a faƙa da ya farfado sai an kama da ducin kuma wada yake to ƙaƙa ƙala subhanaka tsarki ya tabbata ma lalle ba ganuwa yanzu shi zai faɗa mu wani Allah bai ganuwa amma inda ce mai ɗaya an kai bani ganuwa an ka bashi haka zai tafi da shakku to don me aka cewa bani iya ganin Allah don amma yanzu shi ya tabbatar da bai iya ganin Allah shi amma ana subhanaka tsarki ya tabbata ma tubtu ilayka na tuba zuwa gare ka Allah wanga abu da nema wanda ya kari na Allah na tuba wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon masu imani cewa ba a iya ganin ka nan magana ta mutu sai wani ya taho da bayan annabi Musa ya ce mabiyi shi ba ko annabi bane mabiyi ya ce shi yana ganin Allah shi yasa hatta daga cikin akidojin su sufa hatta biya suka yi ta ganin Allah in kana da kuɗi sai ya amshi makudan kuɗi gare ka don a nuna ma Allah sai shi aka ce matarbiya sai a yi rijiya rame mai zurfi sai a saka babu ci babu sha ka samu kama kwana uku yi wa ɗaya ta ishe ka yanzu ba magana ka ga Allah magana a ishe ka tun baka mutu ba haka yi to inda haka sanin ɓannata cikin ramin nan kwana uku baka yi sallah ba tun da rame na to kaga labaita sai a bari sai da daddare lokacin babu harin wata dare ya sai a samu tocilan mai haske mai cin batur uku sai a kira kamar lan muhammadu na'am ka da shi ka za a yi sai a sako ba tocilan ga huska a samu kawai minti biyar zuwa goma sai a kashe sai ya tahiya ta yi sai ya gobe da sai sai a zo a hishe ka mi kan gane ce na ga Allah ka dai ga tocilan kajiwa shi ke na aimatar shi ke na yanzu kaga Allah kai yanzu ka zan born again ti ita a tarbiyyar duk tsaki waɗanda sun koyo abin sun san da haka nan yana da rubuce a cikin littafai ba ta tsuniya ba ce don haka ana ganin Allah ga aƙi da sufaye tun nan duniya ana ganin Allah ta za ka yi gane annabi musa ya kasa gani nai sai ko ka yi annabi musa daraja wurin Allah to idan magana ya ji magana Allah directly Allah ya magana da shi shi yasa ake kira ne Musa kalimun lahi wanda ya magana da Allah babu tahinta wa kallama Allah Musa ta kalima Allah ya magana da Musa magana to da ya ji zaƙin magana sai ya yi gure ina da ya ga mai magana ga jin daɗin magana shi yasa ya gure ganin mai magana sai an ga jawon ɗanka ya yi ƙarhin ka bari dai sai lahira su ko sai sun ka taho sun ka yi kwashe da yan shi'a da motar sun ka ce duniya da lahara ba a ganin Allah kowa bai gani ne mun ka ce ku an ba ku gani ne to Allah ya shirye shi mu to mu koma ga katobara ai shi yasa ya ce afallahu annawa anhu Allah shi yafi mu da yahe mai to yace wa khassal aqalu zatahu al aqalu kaga yayi mai rufu'a ko kaga ya nuna shi a fa'ili hankali wa khassa zatahu ya keɓance zatin Allah cikin abin da Allah yake da iko banda zati ne fallaisa Allah ya habi ƙadirin shi kan zatin Allah Allah bai zama mai iko a kai ne ba kaji wadda mahalli ya ce ho sai ima wanga ibn al-uthaymin ya ce wa na hannu nuna kishu hadal kalam to mu za mu tattauna wannan magana min waje hannu ta fuskoki biyu za mu yi muna kasha tattaunawa za mu tattauna wannan magana ta fuskoki biyu alwajahul awwal fuska ta farko annahu yadda al'amari yake la hukuma lil aqal babu hukunci ga hankali fi ma ya ta'allaqu bi zatillahi ga abin da ya race da zatin Allah bai kamata a sa hankali ba zatin Allah ya fi karfin a hukuntar da hankali gare shi sai da me sai da nassi daga Allah ko daga annabi amma abin da ya shafi zatin Allah ayi unhani da hankali is wrong muna tare wasu fati haka ga siffofin Allah da zatin Allah da siffofin Allah sun fi ƙarfin a hukunci da hankali gare su bal a'aha la hukuma lahu kai babu hukunci ga hankali lahu yana koma ne ga akalu babu hukunci ga hankali fi jami'il umuril gaibiya ga duk al'amuran da an gaibi ba sai zatin Allah da siffofin Allah duk abin da an gaibi to bai halatta a yi hukunci da hankali don ba komi hankali ka dauka ba ko hausa suna cewa shari'a sabanin hankali don wurare zai yawa shari'a ta saba ma hankali don haka bai halatta a hukunta hankali ga duk abin da an gaibi da mi ake yin hukunci ga abin da an gaibi da abin da an ka samo nassi ko na qur'ani ko na hadisi ingantacce wa wazifatul aqliya abin da wazifa mai wazifa aiki ma dalla aiki wanda ka azama kanka kaga yan wazifa saboda sun azama kansu bayan mangaraba dod za su yi istighfari 100 hailala 100 kaza 100 salati annabi 100 kaza ba Allah ya azama su ba suna Allah to shi awazifa aikin da ka azama kanka kullun ka azama kanka zaka zo ka share masallaci to share masallaci shi awazifarka amma daga baya da yake yan tijjaniya sun sun kebanta da wannan ka sai an ka dauka wazifa tijjaniya a wazifa a wazifa aiki wanda ka azama kanka ya ce wa wazifatul aqli abinda a aikin hankali fiha cikin abubuwa na gaibi at-taslimu miƙa waya at-taslimu tamu miƙa waya cikakke shi ya aikin hankali da inda duk Allah ya ce kaza ko annabi ya ce kaza mu ce mun fahimta ko ba mu fahimta ba hankali mun san hikima ko ba mu sani ba abinda an ka nema gare mu mu miƙa waya wa an na'alama kuma mu san anna ma zakarahu Allah cewa duk abinda Allah ya ambata min hadhihi al-umur na waɗannan al'amura na gaibi laysa mahallan ba abu ne mai wanda bai yiwuwa ba mahal abinda bai yiwuwa to duk abinda Allah ya ambace shi na gaibi zan yi kaza zan yi kaza ko an yi kaza an yi kaza na gaibi to babu abinda bai yiwuwa duk Allah na yansu muna tare yanzu inda ba Allah ba wane yana ka ba mu labarin akwai wasu mutane da sun kai shekara 309 suna kwana kuma sun ka halka in ba Allah ba ya ba da wanga labari a yadda kwana 300 ha shekara 300 har da tara wasu dadu tis'a sun yi kwana cikin kogo shekara 309 to to in ba ƙur'ani ba ka ba da la kuma sun ka tashi lahiya lau jikinsu bai lalace ba komi bai ba abin da ya same su ko mutum mutuwa an ka sai kabari shekara 300 ka zo ko kashi kana iskan ma to ka gani to shi yasa abubuwan da na shahi gaibi abinda ɗaya an ka nema gare mu musallama shi an ka nema ga hankali amma ba to wai abu kaza ko na yiwuwa to in kai haka nan imanin ka ya lalace wali hadha yuqalu saboda haka ake cewa innan nususa lalle nasoshi la tati bi muhalin ba ta zuwa da abin da bai yiwuwa duk abin da kaga nasi na qur'ani ko hadisi in gane yazo da shi to abu ne mai yiwuwa wa inna ma tati kawai nasoshi suna zowa ne bi muharin fihi da abin da ke ake dimaucewa ciki nai abinda hankalinka ka rikicewa to shi nasi ka zuwa da shi tun da kaga imbancin qur'ani kan wa iya gamsar da kai cewa ga wasu can sun kwana shekara 309 kuma sun tashi lahiya lau eh ai bima bima yuhayyiru al-uqula nasoshi suna zuwa da abin da ke dimautar da hankula amma kuma baka da wanda za kai inda kai mai imani tunda Allah ya faɗi abin nan ko da hankalinka bai kai ga ɗauka ba a hadisi ne sahihi annabi ya faɗi ko hankalinka bai kai ba baka da abin za kai illa ka sallama yanzu misali saba ga ta nan ne yanga miliyan nawa a tsakaninmu da ita to an ce mana kuma irin ta guda bakwai wace hanya za ka bi don ka yi kwamfamin ilalle bakwai na wace hanya an gare ka na kwamfamin baka da mi an ka nema gare mu tunda da wanda ya faɗi baya ƙarya to ya kanmu musallama ba sai ka te ma zuwa samun tsanin ka taika ƙi da yawai ko sun kai bakwai kai kana da in kai haka don ka tashi da mai imani don haka nasi sai dai ya zo da abin da ka ɗimotar da hankali amma ba nasi ya zo da abin da gaba ɗaya bai yiwuwa babu nasin da in dai nasi ya tabbat daga Allah ko daga annabi to abin nan mai yiwuwa ne ina fatar kun fahimta la'annaha la tasma'u ma la tudrikuhu la'anna ha tasma'u domin ita rayuwa ko ko su hankula suna jin ma la tudriku abinda ba su iya riskatai wala ta tasawwaruhu kuma ba su iya suranta shi in bancin da yazo ga nassin to abinda dai aka samu ga nassi kenan abinda ke rikitar da hankali amma ba abinda gaba ɗaya a ce bai yiwuwa ba to ita ita munakasha ta farko cewa na farko dai kuskure ne hukuntar da hankali ga duk abin da ya shahi zatin Allah ko siffofin Allah ya ce kai ba zatin Allah da duk abin da an na gaibi kuskure ne a yi umarni da hankali gare shi na farko kenan alwajihu thani fuska ta biyu ta munakashar waccan magana ta mahalli qauluhu fadatai to amma gara mahalli da zamakshari shi zamakshari mu'tazili ne kuma ɗan ta'addan mu'tazili sai dai malamai suna karatun tafsirin zamakshari saboda shi ko malamin loga ne Allah ya mallaka mai loga yana cikin mazajin da an kai duniya game da loga don hakan ga mahillammai suna karanta kawai don fa'idantar fa'idoji na logar da ya kawo amma shi na aƙida kam ba a sai ne sule uku ka to bara babu irin wadda zamakshari bai yi ba cikin cikin suratul kahfi inda wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah sai cike ya kawo yace duk mazhabobi abin ga ya kawo athar na Abdullahi dan Abba da sauran sahabbai cewa in kai ko da rantsuwa kai kace insha Allah ko da bayan wani lokaci to wannan insha Allah tana amfani ya ce amma duk mazabobi hudu malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya duk sun yi ittifaki akan cewa yan an ka samu tazara tsakanin rantsuwar da kai da insha Allah to insha Allah ba ta amfani in ka kai rantsuwar nan sai kai kafara hukuncin insha Allah ko da abin da ka rance bai tabbata ba babu kafara da ka ce insha Allah sai ya ce to to to ba magana dan Abbas da sauran sahabbai ba yace ko nassin Qur'ani da nassin hadisi sun ka saba ma abinda mazhabobi da nazo da shi to bata ne biyar qur'anin nan domin domin biyar zahirin qur'ani da zahirin hadisi shi a asalin kahirci shi asufancin aikai ko hankali su ba komi nasu da hankali kuma hankalinsu da hankalinsu eh hankalin suka auna abubuwa don haka shi tunda mazhabobin sun yi tasiri gara dole ya lalata qur'ani da hadisi akan kariyar mazhabobin bai zahirin qur'ani da hadisi shi a asalin kahirci domin asalin imani bai mazhabobi kun mallame addinin mazhab hatta mai tafsirin qur'ani ka faɗin wagga magana to daga yan kuci ku babu don sun yi ka tobara irin su wanga na Kano wani katun banza na nan Kano misu alkarmawi don yayi kusa a ne muna yi tun da mallaman su ga abin da sun kace wani yazo ce salatul fati ta yi salatul ibrahimiyya fiu da anniya ta buce ta ku tsaya ku da mai raddi kamar ka ga ahalin sunna yana mukabala dan shi'a akan auren mutu'a mutu'a ta halatta ko bata halatta ba shin kaddara kaka da dan shi'a ya yadda 100 bisa 100 cewa mutu'a haramta to to shi yasa ya zama musulmi ya hita da shi'a to bi an wani mukabala da kai illa ka bata lokaci dai wanda ko Allah ba ku hadu da shi haka ba ga da auren mutu'a a tsaya ai jaya da shi a game da auren mutu'a to Allah ya shirye da mu alwajihu thani fuska ta biyu qauluhu fada ta da yace fallaisa Allah ya habi qadirin shi Allah bai zamo mai iko ba Allah ya ha akan zati ne hada khada'un aziman wannan babban kuskure ne kaifa la yaqdiru ala yaya aka cewa Allah bai da iko akan kai ne wa huwa qadirun ala gairi alhali yana da iko akan wani in an ce kana da iko akan wani to iko akan kanka min babu aula kanka ka fara mallaka baka hinka mallake wani ai to an ce kana da iko ga wani amma baka da iko akan kanka ai do Allah lalata lamarin fakalamuhu hadha wagga magana tashi yastalzima yana lizamtar da annahu cewa shi la ya kadiru wato abinda a unhanin wagga magana aqidojin su na suke son su yi amfani da wagga magana don su kare ya an ce Allah bai da iko akan kai ne ashe kenan ba duk abinda ya tabbata Allah na yi aka yadda da shi ba akwai abinda bai da ikon yi shi ba kai ne muna tare to shine mallayan ya fayyace muna ya ce wannan cewa Allah bai da iko akan zati ne yastalzima yana lizimta annahu cewa shi Allah la ya kadiru an yastawi bai da ikon daidaita akan al'arshi dama can ne suke son su kai wala an ya takallama haka Allah bai da ikon yin magana wa kallama Allah Musa takalliya kasan su ba su yadda da wannan ba tawil suka bayyana Allah shi magana kamar ash'ariya ba su yadda Allah na magana ba da sauransu wala an yanzu ila sama'id duniya haka Allah bai da ikon ya sauko zuwa saman duniya ba hadisai sun tabbatar ba kowane sulusin dare na ƙarshe Allah na saukowa saman duniya ya kama cigiya ina masu roƙon gara in gafarta musu ina masu tuba in karbi ina masu bukatoci in biya to Allah bai da ikon yin haka nan shi aka son a yi amfani da shi cewa bai da iko akan kai nai wala yaf'alu shay'an abada Allah bai iya komi har abada duk abin da Allah ya ce yana yi to bai iya yi da shi aka son a ce wa hadha khadirun jiddan wannan ko yana da hadari kwarai dan wannan kan bai tsaya ko ina sai ya kai mutum kahirci don kana kahirta don ka jingina kasawa ga Allah lakin sai dai law qala qa'ilun da wani mai magana zai ce la'allahu yurid a'a ai yana yiwa shi mallamin mallam mahalli da yawancin magana yana nihin khassala aqalu zatahu hankali ya keɓance zatin Allah falaysa Allah ya haibi qadiran Allah ba mai iko bane akan zati ya'ani yana nihin la yaqdiru ala an yulhiqa nafsahu na qasan Allah bai da ikon ya riskar da nakasa ga kainai shi in wani ya zo yana kariyar mahalli ai ga abinda abinda mahallika nihi Allah bai Allah bai da ikon riskar da nakasa ga kai ne ya jingina mu kai ne nakasa kulna sai mu ce inna hada wannan lam yadkhul fil umumi ai bai shigo ga umumin maganar ba hatta hatta hatta yuhtaja balle abukata ila ikhrajin zuwa ga fitar da wani abu wata khasisin da kebance wani abu yanzu ya an ka ce inna Allah ala kulli shay'in qadirun duk mai hankali mai imani yana ma sa Allah ciki Allah na da iko akan komai don Allah kana sa zatin Allah ma cikin abin da aka nihi don haka ai zatin Allah bai ko shigo ana nihin duk abin da ka san halittuwan Allah Allah na da iko akai ne shi ke tasarrufin su don shi ya halicce su kaga sawu zatin Allah ma akan wannan umumi ai bai koye ba muna tare madalla don haka wannan kariya bata yi ba la'annal qudratu domin iko inna ma ta ta'allaku bil ashiya'il mumkina so iko yana ratayewa ne da abubuwa waɗanda a tabbatattu la'anna gairal mumkin domin abinda ba tabbatacce ba ko ba mai yiwa ba laysa bi shay'in ba komi bane ba a makidan yashi la fil khariji ba a kidan yashi cikin wa'annan fita wala fil dhihni haka ba a kidan yashi cikin ga hankali falƙudursu don haka ƙudura la ta ta'allaku ba ta ratayuwa bil mustahili da abin da a korarren abu bi khilafil ilmi sabanin ilimi fayan bagi lil insani don haka yana kamata ga mutum an ya ta'addaba shi ladabta fi ma ya ta'allaku bi janibin rububiya ga abin da yake da ta'alluki ga janibi na rububiya Allah ba abin wasa bane yana yana da kyau bai kamata ya ce yan bagi ba kamata ya ce fa wajibun wajibin lil'insani wajibin mutum ne an ya ta'addama shiladdabtu nuna ladabi fi ma ya ta'allaku ga don abin da yake da rataya bi janibin rububiya da janibi na ubangiji bai kamata a ce mutum ya buɗe baki ya faɗi abin da ya kaso faɗi ba game da abin da ya shahi ubangiji la'annal maqama domin matsayar matsaya ta magana game da janibin ubangiji maqamun azimun matsaya ce mai girma domin Allah ba abin wasa bane wal wajibu alal mar'i hin to ka gani abinda an wajibi akan mutum na hawahu ga abinda ya shafi gefen ubangiji an yastaslima shijawu wa yusallima kuma ya miƙa waya ba a sa ka tsaya binciken to an ce kaza to yaya kaza ya faru ko ka sa hankalinka ka auna a'a idan in haka ne na hannu nudliku mu muna yin idlaqin ma adlaqahu Allah duk abinda Allah ya idlaqin sa Allah ya zo da magana iko alal idlaqi inna Allah ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne ya toge wani abu to to mu ma muna idlaki duk abin da Allah ya idlaki wa naqulu muna cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan kome bidun istithna'in ba tare da togiya ba ba mu hidda komai amma su kaga sun toge Allah bai da iko akan zati nai ina kun ka samu ga hankali sun ka samu to ai ba unhani da hankali ga abin da ya shafi janibi na ubangiji wa fi hadhihi al-ayati to yanzu mun kare to mu dawo mu ayoyin da ibnu taymiya ya kawo wadanda suna an kai fashin baki masu nuna yarwal yalwal ilimin Allah cikin waɗannan ayoyin min sifatillahi ta'ala daga cikin siffofin Allah da suke dauke da shi ithbatu umumi ilmin lahi akwai tabbatar da gamewar ilimin Allah ala wajahi tafsila akan wajahi kuma na na fayyace waɗannan ayoyin sun nuna mana ilimin Allah ya game komi wa ithbatu umumi qudratin lahi ta'ala da kuma tabbatar da gamewar ƙudurar Allah ita ma ƙudurar Allah kamar yadda ilimin Allah ya kewaye komi haka ƙudurar Allah ita ma ta kewaye komi ba abin da ya fita daga sanin Allah ba abin da ya fita daga ikon Allah muna tare shi abin da waɗancan ayoyin guda hudu da ibnu taymiya ya kawo malla ya fashin bakin suka fa'idantarwa wal fa'idatul maslakiyya ita ko fa'ida wadda ta shafi aqida min imani daga imani bil ilmi wal qudra imani da ilimin Allah da kuma ƙudurar Allah ita kuma ta gefen aƙida muna fa'idantar quwwatu muraqabatillahi in mun tabbatar da ilimin Allah ya game komi in mun tabbatar da ƙudurar Allah ta game komi to wannan yana yana nuna mana ƙarfin kiyaye ubangiji wal khawf minhu da kuma jin tsoro nai tunda duk abin da zamu haɗi ko zamu aikata Allah ya sani sannan in mun zan na kwarai in mun zan ba na kwarai ba Allah na da iko akan mu to wannan na nuna cewa mu kiyaye Allah ko mu ji tsoro ne wa qauluhu fadar Allah cikin wata aya da yace inna Allah huwar razzaqu sai ya kira kai ne ar razzaqu ayoyin da ke nuna siffofin Allah ne ai yake kawowa ko nan kaga sai kira kai ne ar razzaqu mai yawan arzitawa ala ala wazni fa'al razzaq fi hadhihi al-aya cikin wannan aya ithbatu akwai tabbatar da sifatul quwwati sifar karfi lillahi ta'ala ga Allah ar-razzaq kira Allah ar-razzaq yana nuna karfin Allah domin ba Allah mai arziki ba a'a mai arzitawa kun ba ma mai arzita mai yawan arzitawa shi to da yazo da sifa mubalaga ar-razzaq raziqu shine mai arzitawa to sai ce arrazaku mai yawan arzitawa don bi da an ka zo da shi da sifa mubalaga saboda kidan yamin mutun yau dai mutun nawa Allah zai arzita ba su kidan yawa duk wanda a duniya cikin arzikin Allah yake da musulmi da kahiri in ba a yi ma wanga arziki ba an yi ma wancan ka gani to shi yasa ya zo da shi siga ta mubalaga razzaku mai yawan arzitawa kullun ya kai kuma babu babu babu asibi babu lahadi kaji kullu yawmin huwa fi sha'anin to yana yake ja'at hadhihi al-aya wannan ayat tazo ba da qaulihi bayan ce kai ne ar-razzaq tazo ne bayan fada ta yadda yace wa ma khalaqatul jinna ba halacci jinsi na aljani ba wal insa da jinsi na dan adam ba illa liya abudun sai don su bauta mini iyaka abin da amana Allah na halittar mu kenan ashe duk abin da zakai in kasuwanci zakai in aikin gwamnati zakai in noma zakai in kiwo zakai in malanta in mi zakai kayi amfani da wannan ya zama ya taimaka ma ga bautar gada Allah ya kawo ka kai zaka yi aikin gwamnati don ka samu abin da zaka sai abinci da kai da iyali ku ci don ku ji daɗin ibadat to in ka bari aikin gwamnati ya shagaltar da kai daga ibadat ta zama ma musiba sana'ar da za ka yi kasuwancin da za ka yi za ka yi kasuwanci don ka samu abin da za ka ci tun da ibadar batu ya sai an ci matsayinmu na mutane to za ka yi kasuwanci ne don samun abin da za ka tsaya da kanka don ka ji daɗin ibadar gada ka taho duniya yi komi za ka yi ya zan bayan ibada ya taimaka ma ga ibada amma ba ya shigaltar da kai daga ibadar ba muna tare saboda babu abin da ya sa Allah ya halicce mu illa don mu bauta mai don haka bautar ita an gaba duk abin da zai cin karo da bautar nan saƙawa ka shure shi ka rungumi bautar nan ina fatar kun fahimta ta duk abin da ka bari ya shiga tsakaninka da bautar nan to ya zama mahasara baka ci riba ba yace ba halicci jinsin aljannu da jinsin mutane ba sai don su bauta min ma uridu minhum min rizqin ba ni nuhin arziki da gari ba halicci don su yi aiki su kawo min arziki ba a'a wa ma uridu kuma bani niha an yi ta'imun su ciyar da ni kowane uba abinda ya saya karne ya samu yaya saboda akwai akwai lokacin da karhi ne zai kare kayan ritaya ba gwamnatin da ka dauka ka aiki sannan ba mai tashi daukar laboruri ya dauke ka katsuha baka iya aiki baka to sannan shi su ko diyanka karhin su ya sai su dauke ka a ganka kawo ma kwanon tuwo yanzu kaga su a ubanka to duk ci shi ka kan bashi ya uba ba eh ko aure za kai danka zai yi ma aure sai da daukar takali ya gina ma gida ya yi ma tuhahi ko mi shi ka yi ma to yanzu a uba kaga shi to shi alƙaƙarniyar da mutane ka yi kowa ya ɗan samu baya saboda lokacin da haka kasawa su ƙoƙarinsu ya kawo sai su tallabe ka muna tare to Allah akwai sadda ƙari dai da kasawa shi sa bai da bukatar ɗa ina fata kun fahimta to yace ma uridu minhum min rizqin bani nihin arziki da ban halicce su don su ta su yo sana'a ko aikin gwamnati ko kasuwanci ko noma su kawo mai arziki ba wa ma uridu bani nihin an yi ta mun su ciyar da ni in nutsu a'a manaha kowa ne uba na samun ɗa shi yasa duk ɗin da uba ne ya tso ya ƙi taimako nai to wannan haihuwa ta bata yi unhani ba haihuwa ta bata yi unhani ba kuma bai rama buki ba duk abin zakawa uhan ka ba kokari da kai ba rama buki na kuma har abada ba ka rama abin da sun kai ma duk abin da uba zai wa da zai yi mai kullun abin da yake so rayuwa ta dan nan da ya ci gaba da ya ci gaba ya ci gaba rayuwar ka ya kaso kai ko duk abin zakawa uban ka addu'a haka Allah da ya sa ku rabu lahiya mutuwa ce haka bai da don haka wai kyautatawa da wanda yayi ma don ka rayu da wanda yayi ma don ka mutu ya huta da kai kullum bai kawo yana rigan kamar kullum abin da ya ka ɗauka kai uba kana riga ne mutuwa yi da ya bi lahiya da kai to daidai da ita ta kasa daidai da rama ta ƙwarƙwarar ya gagara ka dawo nan bariki kana shan adara shi kai da matanka a batsahi can ƙauye suna cin tafasa ba kyauta ba ba kyauta ba kaji to yana yake yace wa ma uridu an yi tsaye bani nihin su ciyar da ni inna allaha huwar razaku to sannan na aka kawo ayat Allah shine mai arzita mai yawan arzitawa zulq wata ma'abuci karfi don me da aka kawo magana karfi nan almatin mai tsananin karfi karfin da bai karfin da rauni bai samu ne komi karfin mutum kana gani ya raunana kaga mutum yana ta izzawai shi gwamna ne ko shugaban kasa da ya karci nuwa an kaji sai ya komo tsila duk mutane su wace su bashi wuri shikenan yau ko gida ne ba da umarni ba dole a balle Najeriya ka karhi ne ya kare ko bai kare ba in mai karhi ne daure yana iya daukar buhu ya sheka da shi ya aza ga kai ya sheka da shi za a kai ga kamar da mallan Aliyu Rashid ya ce kwaya butawa ga sai an rika mai bai yi buta kai kai ne bai yi ba sai ya bidi sanda ya dogara ga sanda bai iya rika sanda fa yana karhin yake to ka gani to amma shi Allah ƙarhi na yana nan ba abin da ya rage madalla don haka bai halicce mu don mu ba abin da ya saya halicce mu illa don mu bauta mai to Allah shi ba mu iko fannasu mutane ya hata juna suna da bukata ila rizqin lahi zuwa ga arzikin Allah akwai wanda bai da bukata arzikin Allah in yace zai ce to rayuwar nan taka arziki ne da mai da mai abitai ka te ka sau wata wani wuri lafiyan nan taka arziki ne da cikin arzikin Allah mai da mai abitai ka tai kasuwa ka sauta ka in akwai ta sai suwa don haka mutane suna da bukata zuwa ga arzikin Allah amma Allah ta'ala amma shi Allah madaukaki fa innahu la yuridu minhum rizqan bai nuhin arziki daga gare su walla an yi mu ko su ciyar da shi bai son komi gare su illa ibada kuma ga tana kokarin gagara ba a yi sakaci ba arrazaku kalma arrazaku da yace inna Allah huwar razaku sigatun mubalagatun siga ce ta mubalaga minar rizqi daga rizqu an ka samu arrazak menene arrizqu wa huwal ada'u shine basuwa kyauta shine arrizqu qala ta'ala min nuna arrizqu kyauta ake nufi fadar Allah yace wa idha hadara alqismata ulul qurba waya za idan ulul qurba yan uwa na kusa wal yatama da marayu wal masakinu da talakawa hadara sun ka halarci alkismata inda ake rabon gado alhaji ya mutu ya bar dukiya to an sa rana yau lahadi an kasa duk magada su taho a raba gado makwabta talakawa da marayu waɗanda ubansu ya mutu su bai bin musu komi ba sun ka ji labarin yau za a rabin dukiya alhaji sai su taho su tsura ido suna da haƙƙi ba su da haƙƙi to shine Allah ya ce in sun ka taho to farzuquhum minhu ku ba su wani abu cikin dukiyar nan ku magada masu haƙƙi nan in magadan sun san ciyon kansu in manya ne sun balaga to Allah wannan umarni ne na mustahabbanci ba dole ba don Allah ku ɗebi wani abu yanzu an ban miliyan goma ita za a rabo ga talakawa da ganin sun taho kasan mi sun ka taho yi kwaraka a dan ba su wani abu to shine Allah ce farzuquhum minhu ku arzita su wani abu ma'ana ku ba su wani abu da ciki sai a kire yan uwa ku taho da Allah diba yaran can da baban su ya mutu bara diba talakawan ga da sauran ga sunan sun taho ku dan wani abu suka so nawa ya kamata mu ba su sai a ce to to a cire 500 a ba su sai a cire 500 ko da 50-50 an kai musu a dai an rage madalla to shi amma da farzuquhum minhu ku basu wani abu daga dukiyar nan amma in ya zama magadan manya ne in yara ne kanana ka kowa ya taba musu dukiya iyaka sai a basu hankuri ce to kun ga dukiyar ba ta ta yara kanana ta ba su girma ba balle su ba ku ba mu da haƙƙi don Allah ku yi hankuri sai a basu hankuri su tahiyar su muna tare madalla to sai Allah ce farzuquhum minhu ku arzuquhum ku basu wani abu daga dukiyar ta gado ku dan yan musu wani abu ya kuma gada wal insanu dan adam yasalu Allah ta'ala yana roƙon Allah fi salati cikin sallate waya kula yana cewa Allahumma arzuqni ya Allah ka arzita ni ina ne ake roƙon arziki cikin sallah addu'ar da ake tsakanin sujuda da sujuda in an taso in kai sujuda farko zaman gada hakai ba annabi ya ce Allahumma gafirli warhamni wahdini wa'afini wajburni warzuqni ka gani ana neman arziki ko madalla to yace dan adam har cikin sallah yana roƙon Allah arziki wayan qasmul rizqu ila qismaini arziki ya kasu kashi biyu amun akwai arziki ga mamme wanda kowa Allah ya washi da mai da'a da mara da'a da musulmi da kahiri kowa Allah ya washi sannan wa khasun akwai kebantaccen arziki wanda ba kowa an kawashi ba fal'amu arziki ga mamme kullu eh ko ba magana wane ya ba kullu ma yantafi bihil badan duk abin da jikin dan adam ke amfani da shi wanda Allah yayyama to arziki ne sawa'un kana halalan dada abin nan halal ne au haraman ko haram abin da jikin dan adam ke amfani da shi sawa'un kana almarzuqu dada wanda an ka arzittan wanda an wa arzikin ya kasance muslimin musulmi ne au kafiran ko kafiri duk da ana kira ne arziki wala hada don haka an ka ci arziki ba sai kuɗi ba yan kace arziki sun dauka kuɗi su ya arziki a'a ba ga ne in mota ta zo ta yi kurin ka sai a ce kai arziki wallahi to nawa ka samu wallahi kayan arziki da ya ije ka gaban za a shi ke na arziki ba sai kuɗi ba eh ta bakin mallan ba Allah ya gafarta mishi an kai ruwa an kace an samu ni'ima ya ce ƙasa dai ta samu ni'ima na ni'ima take ba mu da koɗari ta Allah ya gafarta mishi wale haza saboda haka ƙalar safari ne wani malami babban malami safari ne ya yi waƙa ta tauhidi to ciki yake cewa wa rizqu ma yanfa'u min halali aw diddihi fa hul anil muhali la'annahu raziqu kullil khaliqi la'annahu raziqu kullil khaliqi wa laysa makhluqun bighayri rizqi war rizqu abinda a arziki ma yanfa'u duk abinda ke amfani min halalin na halal aw diddihi ko kishiya tai me kishiya halal haram duk abinda ke amfanin dan adam to ana kira ne arziki fahul ka sha makance anil muhali daga abinda bai yiwuwa kenan banda abubuwan da kakkakawa abubuwa abubuwan da ke yiwuwa wanda ke amfanin dan adam to shi ake kira arziki la'annahu domin shi Allah raziqu kullil khaliqi shine mai arzita duk halittu duk halittar da ka gani duniya Allah ke arzita ta mai neman arziki wabtagu inda lahir rizqa ku nemi arziki wurin Allah ba neman arziki ga kowa illa ga Allah in ka nema ga wani ko shi wanda ka gani gare ba shi ya baka ne ba Allah ya bashi to don me baka ta inda Allah da ya kila ma ya bashi hidawa da ya baka hidawa da ya bashi ka tsaya inda wanga maciyaci dan uwanka wanda shi ma bashi an kai shi yasa annabi ya ce wa idza sa'altum fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billahi in da ka roƙo roƙi Allah in da ka neman taimako neman taimako in ka neman taimako ga mutum dan uwanka abin ga da ufa ɗalibu wal ma'lubu za a yi haɗo guzuma za a yi to Allah ya shiryar da mu la'annahu domin shi Allah raziqu kullil khalqi shine mai arzuta duk halittu walaisa makhluqun babu wani taliki abin halitta bi gairar rizki ba tare da arziki ba wani taliki wanda an kalita wanda bai da arziki akwai nau'in arzikin da Allah ya mishi la'annaka domin kai laukulta da ka ce inna rizqa arziki huwal ada'ul halal shine abinda an ka ba mutun na halal dukiya ta halal ita in kace ita daya arziki lakana kullun ladina yakuluna al da sai yazan kenan duk masu cin haram lam yurzaqu ba arzita su ba don haka arziki da abin da ahalar da wanda a haram duka arziki ne da wurin Allah to ma'annan Allah cewa tare da cewa Allah a ɗahun shi ya ba su matus luhubiya abdanuhu abin da jikunkunansu ke kyautatuwa da shi lakin na rizka sai dai kuma shi arzikin wannan arzikin wanda a umumi nau'ani shi ko ya kasu kashi biyu ɗayyibin akwai mai tsalki wa khabithun sannan akwai mai datti mai tsalki shine na halal mai datti shine na haram wala hadha qala Allah ta'ala saboda haka Allah yace qul kace cikin wata aya kace musu man harrama zinatallahi wane ne ya haramta kawar Allah allati akhrajal lil ibadi wanda ya fitar domin bayansa wadayyibati minar rizqi da kuma dadada adayyibu huwal halalu abinda an mai daɗi na halal shine haram ko mizaƙinta to ba a kiranta ɗayyabu waɗayyi ba ta minar rizki da kuma daɗaɗa na arziki walam ya ƙul bai cewar rizko ba sai ya ce a ɗayyi ba don ya nuna ashe akwai arzikin da ba a ɗayyi ba ba muna tare amma alkhaba'ith amma ƙazamtoci minar rizki na arziki fahiya haramun to su ne na haram arziki na haram to shine na kazamta arziki wanda a halattace shine mai tsalki amma to mun ji arziki ga mamme to amma amma rizqul khasu amma arziki wanda ake bantacce wanda shi ko ba kowa Allah ka washi ba sai su wane da wane fa huwa shi kuma ma yaqumu bihi din shine abinda addini ke tsayuwa da shi duk kyautar da Allah ya baka wadda ta shafi addini wancan arziki a umumi arziki wanda ya shafi duniya wannan da kafiri da musulmi kowa Allah na ba muna tare ayyuwa ba kowa rayuwa an ba da lafiya an ba da hankali an ba da yan kudin da aka saya abinci da sauran abubuwa da duk gasu nan wannan umumi na ba a keɓance su sannan akwai arziki keɓantacce wanda ya keɓanta ga masu imani kawai shine duk abin da addini ke tsayuwa da shi min ilimin nafi na ilimi mai amfani kaga arziki ne wal amal salih da aiki nagari ilimin da Allah ya ba kuma ya sauka ma yin aiki da shi Allah shi sauka mana aiki da abin mun ka sani wal rizqil halali da kuma arziki na halal al mu'in ala da'atillah mai taimaka ma akan da'a Allah arzikin wasu taimaka musu yakai akan su saba ma Allah mutun na ya satu dukiya ya ta gina hotel ni an kai mafi yawan abin da aka yi hotel na kware na ko mugu kashi 80 na abubuwan da aka yi hotel sabon Allah na to ka satu dukiya ka gina hotel ka kashi da hada da Allah kenan to wali hadha ja'at la kashi 80 na masu zuwa da mata hotel ba matan su na na aure ba yan kadan kila wadan tafiya ta kama ka zuwa da matan su hotel yan kadan mai yawan matan da aka kai hotel na banza ne yaran da aka kai hotel duk an san abin da aka yi da su da giya wanda da ɗan sauran imani ya bai son a ganai hotel ya kalaba ya masha a ta yi sannan ya hito kaga ashe wanda ya gina hotel kamar ya ba da malaba ga a saba ma Allah to Allah ya shiryar da mu wali hadha ja'atul ayatul karima saboda haka ayar ga mai daraja ta zo da ar-razaqu wala mai qul ar-raziqu bai ce mai arzitawa ba sai ya ce mai yawan arzitawa ta zo da siga ta mubalaga likatharati rizqihi domin yawan arziki ne shi Allah wa katharati man yarzuqu da kuma yawan waɗanda yake arzitawa arzikin bai da iyaka hakan ga waɗanda yake arzitawa kuma kullum on daily basis ku su ba su da iyaka ko fallazi yarzuquhu Allah ta'ala waɗanda Allah ke Allah madaukaki ke arzitawa la yuhsa ba a iya kiyaye su bi itibari ajsani ɗan an kai la'akari da jinsin su fadalan an anwa'ihi balle dut nau'ukan su fadalan an ahadi balle dut ɗaiɗaikun su akwai mai iya tsare mutanen da Allah ke waɗanda Allah ke ke arzitawa kullun la'anna Allah ta'ala ya kul domin Allah madaukaki yana cewa wa ma min dabbatin babu wata dabba fil ardi cikin ƙasa abinda addabba kullu ma yadubbu alal ardi duk abinda ke tafiya bisa ƙasa shi addabba ba wai sai tumaki da jakuna ba mutun dabba ne dabbobin dabba ne aljannu dabbobi duk abin da ke taya bisa ƙasa shi addabba to babu wata dabba fil ardi cikin ƙasa illa allallahi rizqu face arzikinta na ga Allah kaga ashe cewa ban aure ban ƙara aure don ka diya su min yawa kai hauka da kai da diyan duk arziki inda inda ka ga diyanka ba arzikinka suka ci ba suka ci sau nawa dahi uba da arziki sau zai yawa to ashe kenan ba arzikinka na ba naka daban nashi daban to don haka ƙara mata gwargwado in ka abin gada abinda za a baka da na matar duk sai Allah ya sawo hannunka in an ka da naka da na matar da na ɗan duk sai Allah ya sawo hannunka amma abinda ya sa Allah ka kyale ko kun yi aure ɗauka ƙoƙarin ka na wallahi an yi mutum ka zari ka ci su wacce ma haka cishe su ko kan kana iya ci su ba ka ɗauka Allah ke ci da su ba in ka ɗauka Allah ke ci da su ba ka samu matsala kullum Allah bai hana ma abin da ka cishe su to Allah ya shirar da mu ya ce wa mamin dabbatin babu wata dabba fil'ar cikin ƙasa illa alallah ya rizƙa face arzikinta na ga Allah kaga da kai da matanka da 'ya'yanka duk arzikinku na ga Allah wa ya alamu kuma Allah yana sani mustaƙarraha da matabbatatta wa mustaudaha da wurin ajiye ta inda za ta zanna nan duniya Allah ya sani inda wurin ajiye ta kuma in yan mutu inda za a sa shi cikin kabari Allah ya sani ko ko mustaqarra in mun dauka matabbata gobe kiyama in dan wuta ne in dan aljanna ne Allah ya sani inda za a ajiye shi kuma Allah ya sani cikin kabari duk Allah yana da masaniya wayutillahu rizqa Allah yana bada arziki ne bi hasbil hali gurgudon hali ka gani yanzu sai a gunto mana guntu guntu guntu guntu har mu canya abinda an kade bo mana sai mutun ya mutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadda ajalinka ke yawon neman ka haka arzikin ke yawon neman ka don haka ku ji tsoron Allah ku kyautata nema ba dalilin da zai sa wurin neman arziki ka bi mugunya hanya ko ka bi mugunya hanya baka wuce abin nan da Allah ya rubuto ma yana can an rubuto ga lawal mafus duk abin da zaka samu don haka da wayonka da dubararka da wani zurmi gudu duk bai sa a ƙara ma ko santi baka wuce abin nan na fata kun fahimta to Allah shi arzita mu arziki mai yawa mai albarka na halal to yana gan sai mu tsaya nan ko madalla walakin idza qala in wani yace idza kana Allah huwa razzaqu fa hal as'al dalabi to in wani yace Allah shine mai arzita to ya kamata in yi aiki don neman arziki a kakkaye zaman ka